أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan rana mai albarka kwana na shidda da wata na ramadana wanda darasinmu darasi ne na biyar insha Allah wanda muna cikin shekara ta 1447 shidda da watan ramadana wannan masallaci mai albarka masjid sabilu hudakat wanda yake unguwar mayar amfani nan garin da magaran Allah sanya albarka da alkhairi a wannan haduwa ta mu mun ga muna cikin suratul insan mun ga bayani dai akan harkon halittar dan adam da kuma yanayin halittar shi da kuma jarabawa da Allah ɗaukin sarki ya yi mishi na ko ya bi hanya ta ƙwarai ko kuma hanya da ba ta ƙwarai ba da sakamakon da Allah ɗaukin sarki ya tara zawa kafirai da kuma sakamakon da Allah ɗaukin sarki ya tara zawa mummunai da kuma ni'imomi da aka bayyana na aljanna muna cikin bayanin ni'imomin da aka bayyana na aljanna da sifofi na bayi nagari na ƙwarai da ayyukan da suke yi sannan kuma hallo da sakamakon da Allah maɗauki sarki ya tanada wa bayi wanda muna cikin bayanin sakamako wanda bayan al'abrar bayi na gari sun kasance a duniya suna ciyar da muskinai kuma suna cika addawar da alkawarinsu suna ciyar da abinci suna yi don Allah suna neman Allah ya kare su daga tsanani da wahala ta ranar tashar kiyama sai Allah ya ba da labarin cewa فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الله مأكين سركي كارسو da sharri na wuni na tashin alkiyama kuma hallo Allah sauƙi sarki sai ya sanya musu hasken fuska da kuma farin ciki a zuciya da kwanciyar hankali to muna cikin bayanan nan ne muka tsaya insha Allah ayat da zamu tashi a nan gaba tun daga wajazahumullahu wajazahum bima sabaru jannatan wa harira har zuwa karshe insha Allah alaramma تفضل كلمت إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا نعم Allah madaukakin sarki yake cewa wajazahum bima sabaru Allah madaukakin sarki ya sakanta musu saboda haƙurinsu jannatan ya sakanta musu da aljanna sai aka kawo aljanna na kira don ka san girman abin da Allah maɗaukin sarki ya tana musu na aljanna da ni'imomin da ke da kwaya ciki wa harira da kuma tufa na alhariri kaganan Allah ya haɗi ni'imar da za su kasance a cikinta na aljanna da kuma yanayin kayansu shi ne tufa ta alhariri wanda a nan doron duniya an hana namiji ya sanya wannan tufa an tanade ta a ranar tashar kiyama tufa ta alhariri Allah maɗaukin sarki ya ce wa jazahun bima sabaru da sababin haƙurin da suka yi yan kaga haƙuri na kawo alkhairi haƙuri shine tushen yin aiki da shari'a musulunci duk wanda kaga ya kiyaye na dubbuka na musulunci to ya yi haƙuri kaga haƙuri darajar da ke kaiwa waje za bi masu sabaru saboda haƙurinsu allah maɗaukakin sarki ya sa kauta musu jannatan ya sa kauta musu wata aljanna mai girma wa hariran da kuma tufafi na alhariri tufafi ne wanda ya kai makura da tsada da ƙarshe da tafshi da kyau da ƙyalƙyali shi ne tufafin alhariri to Allah maɗaukin sarki sai ya sakauta musu da haka kaga wannan ni'ima kenan gidan aljanna da kuma tufafi na alhariri ga wanda ayoyi da dama Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa tufafin ɗan aljanna wani ba su fiha harir tufafin ɗan aljanna alhariri za mu ga kuma ƙarin bayani alharirin ma kala biyu ne da akwai mai sarasara shine sundus da akwai kuma hallo mai kabri shine istabara za mu ga ƙarin bayani in mun isa gurin ga wannan ayoyi insha Allah kinan kaga a aljanna jannatan malamai suka ce Allah ya kawo ta na kira don ka yi tunanin duk wani abu na jin daɗi duk wani abu da aljanna ya kamata ta kasance a kan shi na jin daɗi shi ne malamai a wata aya Allah maɗauki sarki ke ta wa fi ha ma ta shi anfusu wa talazzul a'yun a cikin aljanna da akwai abin da akwai dukkanin abin da rai take bukata take marmari wa talazzul a'yun kuma idanuwa suke son gani duk wani abin marmari duk abin da rai take bukata take marmari duk abin da ido yake so ya gani na ni'ima a aljanna da ku Allah taimaka Allah sa muna daga cikin ɗan aljanna to nan kaga an haɗi ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya musu na abinci da abin sha da ni'ima na aljanna da kuma tufafan da za a tanada musu na alhariri shi ne ƙarshe wanda asalin shi tufafi na alhariri wata tsutsa ce sunanta dudul harir tsutsa ce ta alhariri take yin kashi na abdiga abdiga ce mai tafshi mai kirkari mai fasa-fasa to da ita ne ake yi kaga na farko karancin yadda za a same shi shi yasa yake tsada Allah ce maka Allah sai alkhairu to wannan ni'ima eh wata ni'ima kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana ta ɗan aljanna yanayin zamansu da abin zamansu da ganyensu zai kasance ya Allah maɗaukin sarki ce muttaki ina fiha alal ara'ik aljanna za su dinga kishingiduwa alittika shine alittija za su dinga kishingiduwa su dinga reran ko kuma su dinga kwantawa akan hannunsu da dama ko hannunsu na hagu su dinga kishingiduwa muttaki ina fiha za su dinga kishingiduwa a kwanci ne na da yake suwa ni'ima in ka ga mutum ya dan kwanta ya dogara a hannun shi da dama ko hannun shi na hagun kwanci ne na ni'ima za su dinga ittika'i su dinga kishin giduwa da alittija alal ara'iki akan gadaje masu daki gadaje masu runha gadaje wanda suke da da yake suna labule shine al'ara'ik jam'i na al'arika al'arika malamai suke cewa ana nufin da shi gado mai ɗaki gadon da yake alillibe da da yake suna yake da runwa daga sama kuma yake da da yake suna rido a zagaye ka iya cewa gado mai sange don ka karrabo ma'ana to kaga ƙarshe to amma ba sange ba gare shi wanda za ka jaji zai yana maka ƙara labule ne an sake shi shi ne muttaki'ina suna masu kishingide masu iftija'i a aljanna alal ara'iki akan gadaje almuzayyana bi fakhir thiyab wa sutur wanda aka yi musu ado da labule mai kyau mai tsada al ara'ik jam'i ne na arika al arika shine gadan da yake da alhajila alhajila shine gado wanda yake da rumfa daga sama da kuma labule gehen shi guda hudu gabaki da wanda koyo za ga irin gadaje ne na da yake sa wanda ake alfahari to na aljanna ya yi dukkanin wasu daga sani kenan wannan da aka ba da sifa ta yan aljanna za su dinga kwanci irin na takama alamu ta ni'ima ce da murna da jin daɗi a gani ba za su dinga yin rairan ba kwanci na mai ciwon baya la za su dinga kishin giduwa ne akan matashen kai na mare su dinga kishin giduwa a kansu akan hannunsu da dama ko kuma akan hannunsu na hagu amin amin shukran jazakumullahu khairan ya Allah madaukakin sarki an siffanta yanzu kala kwancis ko to yanzu kuma za a siffanta yaya jawwin aljanna yake yaya yanayin sanyi ko zahi aljanna yake ba sanyi mai tsanani ba zahi mai tsanani aka tsakiya ne Allah madaukakin sarki ce la yarawna fiha shamsan a aljanna ba za su gaba rana barantana ta sarki zahi wala zamharir kuma hallo ba za su ji ba tsananin sanyi zamharir shine tsananin sanyi hutun sanyi mai tsananin shine zamharir to babu tsananin zafi babu tsananin sanyi jawo ne mu'tadil matsakaici kawai babu cuta babu cututtukan da zahi yake sawa babu cututtukan da sanyi yake sawa tsaka tsakiya wannan sifa ta jawun aljanna wasu malamai suka ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira a tafsiri suka ce la yarawna fiha shamsan ba za su gaba rana kuma da akwai haske a aljanna wala zamharira ba za su gaba wata kuma da akwai haske kenan aljanna tana da haske da me yake suna da haske da annuri amma ba tare da rana ba ko wata amma dai tafsirin da muka daga muka gabatar shi ya fi larawa na fiha shamsan ba za su gaba rana barantana su ji zahinta wala zamhariran ba za su ji ba kuma tsananin sanyi a zamharir shi ne tsananin sanyi mai ruri wanda yake ruri yana ihu wanda gwagwa ba Allah sai dai lallabe da bargo yana tunani yaya gobe zai yi arwallah wani shi ne zamhari allah suke yi to aljanna jawo ne mu'tadi malamai suke cewa allah da yake turo iska matsakaiciya domin ɗan aljanna su yi murna su more da wannan iska kaga jawon aljanna bayan an haɗe jawon aljanna to yaya bishiyoyi suke a aljanna wani zai iya cato an ce ba rada to me an wani bishiya bishiya an yi ta ne don ta yi maka inuwa don ƙarin ni'ima kan ni'ima ba don ta kare kawa daga zahir rana Allah maɗauki sarki ce wadaniya tana alaihim zilaluha inuwa wannan bishiyoyi na aljanna inuwowinsu daniya tana alaihim tana kusa da su yani ba nesa ba inuwa ba nesa ba take bishiyoyin inuwarsu kusa take da su in a zaune kake za ta yi kusa da kai ta yi maka inuwa in a tsaye kake za ta meke di inda ka kasance za ta zanga binka wadaniyatan alaihim ay qaribatun minhum zilaluha zilal ashjari halwafira inuwa ta bishiya ta aljanna wadda take cikin inuwa wanda har duhu duhu take badawa na ni'ima tana kusa da su in suna kwance ta yi kusa da su in suna sama suna zaune ta yi kusa da su in suna tsaye ta yi kusa da su ko ina inuwa ce manzala sama ya bayyana a hadisi a iyan tahiyya ta mai suna wajen kwana 500 ko shekara 500 ba wata daga inuwa a aljanna wa zillin mamdud da a inuwa wadda take mai kekkiya a ko'ina aljanna shi yasa aka sanya ma aljanna aljanna saboda mada ta jimun da nunun ha janna jimun da nunun mada shi tana nunan abu mai dan duhu mai dan koyuwa to aljanna duhu gare ta duhu na ni'ima dan duhu duhu gare ta duhu na ni'ima saboda cikar da yake suna bishiyoyi na ni'ima a cikinta da 'ya'yan itace aljani ma aka sanya mishi suna aljinnu aljanna aljinnu da kasara ta jimu shi ma saboda yana koyewa wannan kuma mai yake suna abin da ake karewa a lokacin da ake yaƙi junna da zamma a kan jimun saboda kana koyewa a bayan shi kinan ma da ta janna a jimun da nunin tana nuni akan abin da yake da ɗan duhu-duhu kuma yana koyewa to aljanna ni'ima ke da kwai bishiyoyi ke da kwai a cike take da bishiyoyi Allah sanya mu cikin ta amin shukran jazakumullahu khairan shine Allah madaukakin sarki ce wadaniyatan alaihim zilaluha inuwar aljanna tana kusa da ɗan aljanna su ne al'abrar da bayani ya gabata wa zullilat qutufuha tazlila to wani zai ce to ƴaƴan tsirowa su tuffah da rumman da inabi da ayaba da gwaba jawwafa kenan da duk wani abu kayan marmari wanda ke da kai ya Allah mauki sarki ce wa zullilat qutufuha tazlila ƴaƴan marmari da ƴaƴan itace kusa suke da su in a zaune kake gashi a kusan ka kawai cirwa za ka yi in a tsaye kake gashi a kusan ka cirwa za ka yi in a kishin gida kake ba haika miƙe ba kawai gashi nan cirwa za ka yi wa zullilat an kusanto musu kutufuha abin cira na 'ya'yan marmari na simar na 'ya'yan itace an kusanto musu tazlila kusantowa kaiwa makura malamai suke cewa in a kwance kake gata nan kusanka in a zaune kake gata nan kusanka in a tsaye kake gata nan kusanka in kana yawo da inda kake ga 'ya'yan tsiro a kusa ko ya cira ne za ka ba ruwanka da hekawan ke tsaftatattu wa zullilat qutufuha qutufuha abin cirowa na 'ya'yan itace an kusanto musu zullilat ay qurribat wa sukhirat lahu an kusanto musu an ba su dama su yi amfani da shi qutufuha tadlila kusantowa wa a cikin suratul rahman Allah madaukakin sarki yake cewa wajanal jannatain wajanal jannatain dan ƴaƴan itace wanda ake cirowa kusa suke dan qariba kusa suke haka a cikin suratul haka Allah madaukakin sarki yake cewa qutufuha qutufuha daniya ƴaƴan itacen qariba kusa suke ba ya ka sha wahala ba babu kaya a bishiyoyin sannan babu nisa ya kashe wahala kawo ka faɗo ko da kyalkataro babu wani kusa yake Allah taimaka Allah samuna daga cikin ɗan aljanna to wannan kaga an ba da sifata mai kyau da suna aljanna sakamakonsa aljanna da kuma tufar homin da za su ta da yanayin da yadda suke kwanta da gadan yanayin yadda yake da kuma yanayin jawon aljanna da kuma da yake suna bishiyoyi da 'ya'yan itace to yanzu wani zai iya cewa yaya kayan abincinsu yake yaya kwanukansu suke yaya kofunansu suke abin shansu yaya suke yaya suna da masu yi musu aiki masu yi musu hidima nan duka za a ba da labari akan haka na amma alamun mafadar
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نعم الله مدوكي سركي yake cewa ويطاف عليهم بآنية من فضة أنا kewayewa tsakaninsu ana kai kawo tsakaninsu bi aniyatin da kaya kwanoni kofuna min fidda na azurfa kwano na azurfa tire na azurfa kof na azurfa komai kayan abincinsu na azurfa bi aniyatin min fidda da kwaroni da kufuna na azurfa a wata aya Allah madaukakin sarki ce kai hadama na zinariya yutafu alaihim bi sihafin min zahabin ana kai kawo ana kai kawo a tsakaninsu da me yake suna tirarruka da sahifa da kwanoni na zahab na zinariya wataran in an zo musu da kwanoni da kofuna na zinariya ne wataran an zo musu da kwanoni da kofuna na azurfa ne amma a nan game da na azurfa za a haɗu wani wasu za a haɗu wani wasu za mu gani insha Allah kenan suwa ne za su dinga kai kawo alhadab yutafu alaihim bi aniyatin min fidda أن يدور عليهم الخدم بالأكوان الفضية فيها الطعام والشراب ما سهدما وند الله زي هالتيس دانس دنجا مسو هدما Allah zai halicci yara matasa don su dinga yi musu hidima kuma wani yaran ba sa girma ba su tafiye gumi kawai aikinsu Allah ya halicce su ne don dinga wa ɗan aljanna hidima za mu fara bayani a kan Allah taimaka za su dinga kai kawo da kwanuka na fitta a ciki da akwai abinci da akwai kayan marmari da akwai abin sha da akwai kofuna haka za su dinga kai kawo wani tafa alaihim bi anyatin min fitta kowa yana zaune komai ya zo zuwa gare shi a wata aya kuma Allah malakin sarki sai ya bayyana sihafin min zahabi kwanoni ne na zinariya kenan wataran da kwano na zinariya wataran da kwano na fidda wataran ma kai a hada su guri da wa akwabi bayan kwanoni da abin zuba abinci da sauransu na fidda da abin sha na fidda to kuma da akwai wasu kofuna akwab jam'i ne na ko ko kofuna na mai yake suna fidda wa akwabin kanat kawarira da kuma wasu kofuna masu karai kamar kwalba ana ganin daga waje kana ganin abin da yake ciki amma abin da zai baka mamaki ba kwalba ba ce ba sinariya ce mai kamar kwalba kana ganin daga waje kana ganin abin da yake ciki ba zinariya ba irin ta nan duniya wanda jiɗin ba ka ganin ciki yanzu duk irin wanda wannan kwarewa ta buga zinariya wadda ta kai mutum bai isa mai buga zinariya bugawa da kalere wadda za ta zamto kawakwal ba to shi yasa abdullahi bin abbas yake cewa laisa fi duniya shay'un mimma fil janna illa al-asma a duniya babu wani abu na aljanna sai mujarradin suna in kaji an ce zinariya ba irin wannan ta duniya ba suna ne kawai rubutu daya in kaji an ce mai yake suna ayaba in kaji an ce inabi in kaji an ce kaza suna ne kawai rubutu daya shi yasa mun riga mun faɗi wannan ka'ida shine ishtirakun fil asma wa ikhtilafun fil musamma sun haɗi ne a suna amma a haƙiƙanin abin da aka sanya suna sun ba sha bambam shi ne abdullahi bin abbas ya ce shi ne alam anan gurin alam auki sai ke cewa wa akwabin da kuma kofuna kanat kawarira wannan kofunan sun kasance kamar kwalba ana ganin cikinsu ƙarara ne kamar kalar ruwa ana ganin cikinsu kamar kwalba ana ganin cikinsu daga waje kana ganin ciki wani zai iya cewa to kinan in ba kwalba ba ce mai ne sai aya ta gaba ta bayyana cewa kawarira min fiddati kwalabe ne na zinariya kofuna ne wanda aka yi su masu ƙarara daga zinariya wannan zinare babu ita a duniya ana kallon daga waje kana kallon cikin zinare kana kallon cikin abin da yake ciki yadda ka san kwalba ita kuma ba kwalba ba ce ba zinare malamai suke cewa warin zinariya da shekin zinariya kwafunan gare su sannan kuma hannu karara na kwalba gare su kana ganin ciki na kwalba sannan kuma hannu wari da sheki na zinariya kaga wannan ƙarshen ni'ima ke ba wanda zai ce ya taɓa shan kwakwa a abin sha a irin wannan duk kudin shi duk matsayin shi a duniya sai a janna Allah taimaka Allah sai alkhairi hawarira min fiddatin kofuna ne na kwalba daga daga zinariya aka yi su qaddaruha taqdira masu hidima a gare su masu yi musu hidima da yara matasa wanda Allah ya kirkire su don su yi musu hidima kaddaruwa sun daidaita wannan abin shan su sun daidaita musu daidaitawa da adadinsu da daidaitawa daidai yadda suke bukata bai yi kaɗan ba bai huce iyaka ba bai yi kaɗan ba barantana ya ƙare bai huce iyaka ba barantana ya zamto ya huta daga abin marmari kuma hallo kowa daidai bukata shi wannan masu hidimar da allah maɗaukin sarki halitta za su daidaita wa ƙaddaruwa ta kabira wannan ce ce tafsiri da warko ƙaddaruwa ai ƙaddaraha a suka ta kadira masu shayar da su masu musu hidima sun daidaita kofuna da abin da yake ciki daidai gwargwadonsu bukatarsu da daidai gwargwadon yawansu a wani tafsir malamai suke cewa kaddaru hata kadira su yan aljanna duk abin da suka kaddara suna so a cikin wannan kofuna shi za su samu a ranka kawai za ka sa yau kana son kaza kawai za a gan shi a ciki kaddaruha takdiran kaddaruha fa atau kama kaddaruha sun kaddara suna son kaza sai kofuna suka zo da abincin su kamar yadda suka kaddara shi yasa aljanna ƙa'ida a cikin aljanna shine abin da kake so ne zaka samu amma a duniya abin da ka samu ne a amma a aljanna abin da kake so abin da kai kwaɗayi shine zaka samu Allah ya taimaka Allah sa mana daga cikin ɗan aljanna ibn abbas yake cewa أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئا ولا يشتهون بعدها شيء an zo musu da wannan kofunan da abin da ke suke su daidai gwargwadon bukatar su kuma in sun sha babu saura da zai rage in sun bukata kuma za a haka musu wala ya shi tahuna ba da in sun sha kuma duk wata bukatar su da marmarin su ta hiya zai amma nan daular duniya ya kata abu kana marmarin shi amma a aljanna an ka ci abu yana huda ma mamari sai wani lokaci kuma ka ƙara mamari yanzu Allah taimaka sai Allah maɗaukin sarki bayan ya haɗi sifa ta makayin zuba musu abin shi da abin sha sai Allah maɗaukin sarki na zai haɗi kuma hallo daga abin san burga manga da akwai abin sha lemu ko giya ta aljanna wadda za a yi musu daga turaren alkafu mai kamshin alkafu to nan kuma za mu ga wadda za a cakuda da mai kyau suna da zanjabin citta wadda za a cakuda da citta amma ba yin citta ba ta duniya mai zayi mai kama makogaro insha Allah wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila Allah madaukakin sarki yace za a shayar da su ka'san ko a cike da giya ta aljanna ka'as ba a ce mishi ka'as he in a cike yake da giya ta aljanna in babu abin sha a ciki sunan shi ko ko kida ko ina amma inda abin sha a ciki shine ake ce mishi ka'as wai su kauna fiha za a shayar da su a cikin aljanna ka'asan kof a cike da giya ta aljanna kana mizajuwa abinda aka hada ta shine zanjabil citta kamshi na citta amma babu zafi na citta kana sha a makogoro tana hucewa baka sanya aka yi bata bata huce kamar yadda ake cewa Allahu alam wannan dai wata ƴan kissa ce ta dan shaye hulani inda akwai hulani su dan yi hakuri da akwai a maraɗi wani gida da ake cewa wata mai tuwo ake ce mata yan raha to tana yin tuwon dawa da sauransu ta iya ta ƙware wani buhulla ce da ya zo aka sanya mashi tuwo ko da ya noma ya rasa ina ya je wuce kaga to wannan misali ne kare abu yake neman shi a cikin aljihu ko kuma ya haɗa wannan yake neman tuwo to haka yan ƙwarewa wajen abin shi ta yi allah ce maka allah sa alkhairi da ya ba shara wayu kauna amma fulani an yi haƙuri ko ya yi ba shara Allah taimaka wayu kauna fi ha kaɗan kana mizaju ha zanjabila za a shayar da su wani kwab a cike da giya ta aljanna kana mizaju ha abinda aka cakuɗa ta aka yi ta shine zanjabi citta wannan dai citta da muka sani suna ɗaya amma hakikanin ɗanɗanon ya sha bambam da daɗin ya sha bambam ƙamshi na citta da daɗi na citta da ɗanɗano na citta amma babu yajin da yake kama makogon wannan haka da ya kasance kina kaga lalle tabbas citta tana da amfani tana da amfani ga ɗan adam tana da amfani da dama wanda likitoci da dama sun yi bayani akan amfaninta wadda Allah taimaka wannan kata da yake cewa azanjabil azanjabil ismun li ainin fil janna yashrabu minha al muqarrabuna sirfan wa tumzaju li sa'iri ahli al janna kata da ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa azanjabil ismun li ainin fil janna sunan wata idaniya ce ta ruwa a aljanna kenan da wannan ruwan na zanjabil ba ma yace tabbace ba za a zo sai an gurza an yi waye la idan ruwa ne kawai mai kamshin zanjabil mai ɗanɗano na zanjabil a cikin aljanna ya shirabu min halmukarrabun mukarrabun makusanta a gurin allah ma'auke sarki shi ne ruwansu tsantsa watun zaju ne sa'ir aljanna sauran an aljanna wanda ba su kai ba mukarrabun su kuma a dinga gwamaya musu da ruwa sauran ruwa a ciki suna sha to wannan shine zanjabil shi yasa ba bayan bayan wannan ayar Allah ba sai ke ce aynan idaniya ce ta ruwa tusamma salsabil ana ce mata salsabil me yasa aka sanya mata salsabil saboda ta shiga makogoro nan da ruwan ta yake wucewa kamar ma baka san ba ya wuce ba sai ka sha wahala ba kai wani matsakar ka haɗe kana sawa zai wuce salsabil salisun yana da sauki wajen hucewa a makogon wani yana daga cikin hasa'is citta ta duniya ma barantana ta lahira ta aljanna Allah ce maka ainihin wani ido ne na ruwa to san ma ana ce mata salsabil malamai suke cewa wani wata su suke cewa salsabil السلسبيل الماء العذب رواني mai ɗanɗano mai daɗi a sahlul jariyani fil halki wanda yake da sauki wajen wucewa a makogaro li'uzubati saboda ɗanɗanon shi mai daɗi wa safa'ihi da kuma tacewa shi mai kyau wa inna ma wusifa bi annahu salsabil li anna zalika sharab yakunu fi ta'mi zanjabil an siffanta shi da cewa salsabil ne saboda ɗanɗanon wannan ruwan ɗanɗano ne irin na mai yake suna citta na zanjabil ولكن ليس فيه لسعته هذا باب زاهي إرن نتت الدنيا أما أن أنو مجاعي نتت الله سيما الله تعمل لك تكن ين الجنة نم باين أن بعد صفة نا kwano ninsu 'yan aljanna da kuma abin zuba ruwa nasu da abin shansu da kuma idaniyar ruwa mai suna zanjabil kuma salsabil to bayan an yi bayani akan haka yanzu kuma za a yi bayani akan masu musu hidima su wane ne wani zai iya cewa matsala ta ɗaya wallahi yana buƙatar mai hidima to aljanna da akwai masu maka hidima da akwai wanda an shirya su don su maka hidima kuma ba wai hidima ba ce ba kaɗai aikin su kallon su ma ni'ima ce a dogare su kallon su kaɗai ni'ima ce Allah ce maka fadala
ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأت إذا رأتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطاف عليهم وإذا رأيت كوكارا
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأته إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعم الله ما أوكين سركي يكتوى ويطوف عليهم ولدان مخلدون masu musu hidima wanda suke kai kawo a tsakaninsu su ne wuldanu yara jam'i ne na walad yara matasa samari muhalladu wanda za su dawwama a wannan shekarun shekarunsu ɗaya matasa ne samari ne masu kyan diri da kyan tsari masu tsabta masu haske na hukka su ne masu yi musu hidima allah zai kirkire su ya halice su don su yi ɗan aljanna hidima Allah maɗauki sarki ya ce wa ya tufa alaihim suna kai kawo a tsakaninsu wuldanun matasa yara samari muhalladu ne wanda za su dawwama a wannan shekarar nasu ba tsofaffi ba ba kuma yara ba jagal-jagal kazamai la matasa samari in mun lura duk wata babbar rasto-rasto samari ya ke ɗauka ba a ɗaukar tsoho saboda nauyi ne da yi bai sabba lokacin da miyau zai kubce mishi ko majina ko makamantar haka ba a daukan yaro jagal-jagal sai samari sun rasto-rasto ta duniya haka ke dauka su suke hidima ko gidan shugaban kasa masu yin hidima ba a daukar tsofaffi sai matasa samari yadda yan kasar bata da cigaba an an maida aiki gado da makamanta haka amma in dai kasa ce mai cigaba za ga matasa ne tsarayyakun juna su ake ɗauka to wannan a duniya to a aljanna za allah maɗaukin sarki zai halicci wasu matasa samari don su dinga wa 'yan aljanna hidima duk wani kai kawo kuma ba iya hidimar ba ganin su kaɗai ni'ima ne kawai da bayani zai zo kenan wa yatufu alaihim wuldan mukhalladun wuldan jam'i ne na walad wadih kamar yadda ana iya yin jam'i shi kuma hallo akan aulad kenan ya duru ala haula da abrar gilman yashuhum Allah tabaaraka ta'ala bi khidmati almu'minin yara ne wanda Allah zai halicce su dan su dinga wa mu'minai hidima al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa al-maliki ay baquna ala ma hum alayhi min ash-shabab za su dawwama mukhalladun da aka ce za su dawwama akan sifar su ta samartaka akan sifar su ta yaranta dan su yi musu hidima wannan zara da hasken muska da makamantan haka kenan ba su tsoha ba su ƙara shekaru kuma dukkan su wa'annan masu yi musu hidima shekarun su tsaya tsarikun tsaye kuma babu tsoha babu canzo shekaru haka su tsaya kawai da hidima ga 'yan aljanna Allah shi yasa mummuni mai aiki na garna ƙwarai ya ji daɗi kana nan zaune kawai Allah zai tanada maka wanda za su yi maka hidima a aljanna Allah Allah ka sa mana daga cikin aljanna to yanzu a faɗi sifa ta su wa'innan matasan masu hidima ga 'yan aljanna idan ra'aitahum Allah maɗauki sarki ce idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an kai ka ce lu'lu'u ne mansura wanda aka wasa shi lu'lu'un da yake cikin sarka yake jikin zare yake kamar sarka in aka watsa shi a cikin duhun dare za ga yana sheki yana haskawa to in ka gansu yadda suke awwatse suke kai kawo a cikin mummunai yadda ka san lu'ul wajen hasken fuska kenan ba muna nawa ba ne ba muna ne ba ne ba masu hasken fuska ne masu kyau ne wanda za su ga wa'in aljanna ne Allah taimaka idan ra'aitahum idan ka kalle su hasibtahum ka ce lu'lu'an lu'lu'u ne lu'lu'u wani ɗaya ne daga cikin ma'adanai na arziki wanda ya fi zinariya tsada kamar kwalba yake gashe ƙiga haske to kai ka ce kamar lu'ulure wajen haske da kyau in kaminsu kuma lu'ulun ma ba wanda aka ba shi ba abu ɗaya don ka san bacin kuɗewa ba suke yi la a wawwatse mansuran wanda aka ɗan wawwatsa shi ko kuma wanda yana cikin sarka ta cire ya wawwatsu shekin hasken haka ba zai وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا aga wajen kyau kenan sannan kuma hallo ita game da aljanna ni'ima aljanna ya take nan kaga an haɗi masu hidima to ita ni'ima aljanna Allah ba ke sarki hewa manzon Allah sai fadi kai tsaye wa idza ra'aita thumma ra'aita ni'iman wa mulkan kabira idan kai dubi a falfajiya aljanna ka yi dubi ka kalli ni'imomin da Allah ta haɗa mu mure tamma a wannan aljanna ra'aita na'iman zaka ga ni'imar da ba a iya misalata ba a iya ba da labari a kanta wa mulkan kabira da mulki mai girma wanda bai da iyaka dan aljanna Allah ya tanada mishi ni'imar da ba a iya tunaninta a kwakwalwa ba a iya ba da labarinta sannan kuma Allah ya tanada mishi mulkin da bai da iyaka kai mai son mulki to ga aljanna aiki na gari na kwarai insha Allah ka samu mulki iyaka mulkin ta bai da iyaka shi da Allah wake sake ce wa idza ra'aita idan ka kalli falfaji aljanna thumma a cikin dai aljanna ka kalli ni'imomin da aka tanada ra'aita zaka ga na'iman ni'ima mai girma mai yawan da ba iya kaddara ta wa mulkan kabira da mulki mai girma ya zo a hadisi wanda yake hadisi ne kudusi wanda hadisi ne muttafaqun alaihi ne imam bukhari da muslim suka rawaito Allah madaukakin sarki ke cewa a hadisi kudusi a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udnun sami'at wala khatara ala qalbi ahadin min al-bashar Allah madaukakin sarki ke cewa na shirya mabayina nagar na kwarai wanda suka yi aiki nagar na kwarai na shirya musu a cikin aljanna ma la ainihin ra'at ni'imomin da ido bai taɓa ganin su ba sanda aka yi duniya ido bai taɓa ganin ba ne wala udnun sami'at ni'imar da ta shahi kuma ji babu kunnen da ya taba sauraron wannan ni'ima tsuntsu kaɗai na aljanna ƙaran da zai dinga yi maka da fitan da zai dinga yi maka ya ishe ka ni'ima mala wala uzun sami'at kunne bata taba sauraron ba irin wannan wala khatara ala qalbi ahad min al-bashar kai ma tunanin shi ma kai tunanin shi a zuciyarka ma baka taba yin ba tunanin wannan ni'ima duk inda kake tunanin ni'ima aljanna ta huce ne duk bayanin da ake ana kusanto maka ne dan ka fahimta amma duk inda kake tunanin wannan ni'imomin aljanna sun huce nan wala khatara ala qalbi ahad min al-bashar bai taba daskaruwa ba a zuciyar ɗaya daga cikin mutane ni'imar da ke da kwaya aljanna kaga wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira abinda yake ƙara nuna mulki mai girma hadisi ya zo a sahihi muslim wanda ibn kasir yake ya nakalto shi ɗan mai shiga wanda yake ƙarshe wajen mutuwa daga wuta mumuni ne ya yi imani amma ya yi ɓannan ya yi ɓaramɓarama ya yi lahihinka sai an sa shi wuta ya ƙone to wanda yake shi ne ƙarshe wanda za a hudo daga wuta a sanya shi aljanna shi ne ƙarshe wajen hutuwa daga wuta shi ne ƙarshe wajen shiga aljanna za in yi shiga aljanna gidan da za a bashi shi ne za a bashi gida wanda gidan shi daidai gwargwadon duniya da kwatankwacin duniya sau goma wannan shine karshe karami shine baya huta baya a aljanna gidan da za a bashi daidai gurgudun duniya ga baki ɗayanta ba da magarambawa daidai gurgudun duniya ga baki ɗayanta ba nijar ba ba afirka ba duniya ga baki ɗayanta kwatankwacin duniya sau goma za a bashi kaga wannan shine wa idara aita san mara'aita na'iman wa mulkan kabira mulki ne girma a yau duniya da akwai wanda yake mallaka duniya dukanta bana kaga lalle aljanna ke da kwai mulki mai girma Allah taimaka shine Allah mai tsarki ce wa idza ra'aita san mara'aita na'iman wa mulkan kabira malai suke cewa in wannan karami a aljanna za a bawa to ina ga babba a aljanna ina ga wanda Allah bashi jannatul firdaus Allah taimaka Allah sa muna daga cikin aljanna Allah mana gamdakatar da aiki nagar na kwarai a wannan doron duniya kuma Allah mana muwafaka da mu aiki na kwarai domin mu shiga aljanna na'am bayan haka kuma yanzu za a yi bayani za a koma a yi bayani wa hullu asawir me yake suna ayat da muka riga muka wuce aka yi bayani akan tufasu waje za mu bi ma sabaru jannatan wa harira aljanna yanzu an yi bayanin ni'imomin aljanna ko to kuma za a dawo sai a yi bayanin alharir din nan da aka riga aka hudi kala kala ne daga ciki ga sunan su za a hudi yanzu na fadlan آليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من ذهب وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نعم الله بقى كتير كتير aliyahun siyaru sundusin hudurin wa istabarak sama da 'yan aljanna sama da jikinsu da akwai siya tufa kaya na sundus na alhariri marashin kabri mai sarasara hudurin amwaye wa istabarak da kuma alhariri mai kabri wanda ake ce mishi dibash to sama da 'yan aljanna a sama da jikinsu da akwai kaya na alhariri kala biyu tufa na alhariri kala biyu sundus waɗanda alhariri ne wanda bai da kabri wa istabarak alhariri ne mai kabri dukansu kuma tsanwaye malamai suke ce mai yasa allah ma ma'aukin sarki ya ce aliyahu yana sama da jikinsu waɗannan kayan don a nuna maka suna da sauran kayayyaki da dama wannan ɗaya ne daga cikin kayan da za su sa a jikinsu za a gani kuma da akwai wasu kayayyaki suna da kala-kala to daga ciki da akwai kaya na alhariri kayan wannan na alhariri shine siyabu sundusin kaya tufa na alhariri marashin kabri wa istabarak da kuma mai kabri na alhariri hudurin dukansu kuma tsanwaye masu sheƙi masu shiga rai kaga kalar kayan su ɗin aljanna da tafsirin da aka yi na alhariri alhariri ya tabbata haramcin sashi ga maza a nan doron duniya wanda kuma allah maɗaukin sarki sai ya tara dama mai kyau suna mummune shi a aljanna gidan kaga haramun da ya sa tufa ta alhariri ba don koyo ba saboda a nan doron duniya amma a lahira allah ya tara da maka haka ba za ce hiya lahum fi duniya walana fil akhira kafirai su yi ta sawa nasu amma mu allah ya tara da mana a aljanna yalla ga tufa ta alhariri haramun ne sata a nan doron duniya wada Allah taimaka aliyahum thiyabu sundusin sama da su da akwai tufa na alhariri mai kabri shine sundus hudurin tsanwaye wa istabrak da kuma tufa ta alhariri da istabrak shine masu kabri su ma ne tsanwaye amma ba maimaita ba hudurin din saboda an riga an haɗi sannan kuma hallo wa hullu asawira min fidda kahin nan Allah maɗaukin sarki ya riga bai da cewa wani ba su mufi ya hari tufa ɗan aljanna alhariri kuma mun riga mun gani waje zamun bi masu baro jannatar wa harira a nan kuma ya aka yi tafsirin alharirin kala kala za mu ga ayoyin da insha Allah alamma zai bayyana mana in mun zo wajen me yake zai karanto mana in mun zo daidai me yake suna wa hullu asawira min fidda yanzu ya mutane zuwa ga wahullu a tsawir min fidda za a sanya musu kayan ado daga ciki da akwai asawira mai yake suna awarwaro min fidda na zinari na azurfa za a sanya musu awarwaro na azurfa a yi musu ado da ita hullu wa zuyinu za a yi musu ado da kawa da mai yake suna asawira da mai yake suna wannan awarwaro wanda za a sanya musu a hannayensu min fidda na mai yake suna azurfa a wata aya allah maɗaukar sarki ya bayyana cewa la na zinariya a cikin mai yake suna suratul kahf allah maɗaukar sarki ke cewa ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihim al-anharu أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من ذهب ولؤلؤا من ذهب ويلبسون من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وانا آية سورة الكهف الله مأوكي سيكي كتاب أولئك وإن مؤمنا لهم جنات عدن سناد الجنة مدومية تجري من تحتهم الأنهار قصد سوء دأكو قرمي سنا بدانا yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a sanya musu kawa da ado na awarwaro na zinariya kaga wataran awarwaro na azurfa wataran awarwaro na zinariya wayan basu na siyaban za a sanya musu tufa min sundusin na alhariri mara kabri wa istabrak da kuma alhariri mai kabri muttaki'ina fiha ala al'aiki za su kishin gida akan da yake suna gadajen su ni'mat thawabu wa hasanatu murtafaqa ma dalla da wannan ladan da kuma makoma kaga wannan ya aka ƙara wasafa abinda muka gani a wannan sura haka kuma a sura ta me yake suna suratul hajj Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah yudkhilul ladina amanu inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna Allah lalle Allah maɗaukakin sarki yudkhilu allazina amanu zai sanya mumunai jannat wa amilu salihati wa mumunai wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagar na kwarai zai sanya su aljannatin aljannoni ba aljanna ɗaya ba aljanna kala kala tajri min tahtiha al-anhar ƙasa da ita da koramai na gudana تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور زأي موسى أدو دقوى دأور ورو من ذهب نزيناريا ولؤلؤا كما لنا لؤلؤ كأننا كاغا أنقارا بيتنا أزرفا غانا زيناريا كما غانا لؤلؤ أور واندا سامس كلا كلا وترن سسانا زيناريا وترن أزرفا وترن لؤلؤ وترن ما كي أحد أمسو كباكي duk abin da suke bukata shi zai kasance Allah taimaka shukuran da zaku Allah khair na'am wani ba su mun fiha hari Allah ma yake zai ce tufar su ita ce alhariri kaga ita ma duka bayani ya riga gabata a aya ta karshe cikin suratul fatir Allah ma yake sarki yake cewa jannatu adin yadkhuluna jannati adin yadkhulunaha yuhallawna fiha يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون في ولباسهم فيها حرير kaga ita ma wannan kusan yanda suratul hajj ta bayyana shine jannatu adin yadkhuluna mu'mini da suka aljanna madawwamiya yuhallawna fiha min asawir za a ba za a sanya musu ado da kawana me yake so ahurruru na me yake suna zinariya da na lu'lu'u kuma kayansu shi ne alhariri kaga nan dauran duniya namiji ba ya saba a warwaro kayan mata ne to can duka da mazan da matan kowanne za ta da mishi a warwaro na zinariya na azurfa na lu'lu'u za a tana dama kowa da ya ado ya yi kawa allah taimaka kenan nan a nan allah ma'aukin sarki ya bayyana shi ne wa hullu a sawira min fidda za a musa ado da da yake suna awarwaro na fidda na zina na azurfa a wata aya ya nuna na zinariya a wata aya ya nuna hannun lu'ulu to kala-kala wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah madaukakin sarki ubangiji so zai shayar da su sharaban wani abin sha tahura tsarkake malamai suke cewa ɗan aljanna ba sa kashi ba su tsari wannan ruwan in Allah maɗaukin sarki ya shayar da su duk wata dacci duk wata najasa duk wani abu na cikinsu zai koma turaren da ya yi almiskin kamshi kawai ɗan zuha ce za su yi abin da ke cikin ya riga ya ta yi zuhan nan ta koma turaren almiski saboda wannan sharab inda Allah zai yi kuma Allah ya tanada shi da kanshi zai shayar da su wannan don ni'imta su da ƙarfi da su wasaƙahun rabbuhum sharaban wani abin sha tsahura mai tsarki wanda zai tsarkake dukkanin abin da yake cikin su in sun ci abincin nan sun ci waye wani zai iya cewa wannan ababen aka hada su ai suke lalace la wa sakahum rabbuhum sharaban komai zai tsarkake na cikin su zai tsarkake musu komai na ciki kawai ɗan zuwa ce za su yi push shi kenan ya koma turare na da ya da mulki wannan shi ne ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya tana dama ɗan aljanna Allah taimaka Allah sa muna daga cikin wanda Allah maɗaukin sarki zai shayar da mu wannan sharaban tsahura ɗin imam tabar yake cewa ɗan aljanna za a san za a shayar da su abin sha mai tsarki wanda yake da tsananin tsarki babu najasa a cikin shi babu da yake suna bayya barin kuma najista a cikin su in sun sha daga sun sha kawai su hudda wata yar zuba wannan zuwa ta yi turaren almiski kamshi haka imamu da yake suna imamu tabari ya bayyana inna haza kuma za a dinga ce musu a cikin aljanna inna haza kana lakum jaza'a wannan ma sakamakon aikin ku aikin da kuka yi a doron duniya sakamakon shi inna haza lalle tabbas wannan ni'imar da kuka samu kana lakum ta kasance a gare ku jaza'an sakamakon aikin da kuka yi na garda kwarai Allahu akbar kamar yadda Allah maɗauki sarki ya bayyana a cikin suratul haka ku yi washrabu hani'an كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام Allah الخالية maɗaukin sarki zai ce musu ku ci ku sha hani'an kuna madalla da kwanciyar hankali da nutsuwa wannan sakamakon aikin ku ne da kuka yi a fil ayyamin khaliya a wunin nuka na doron duniya ha kuma Allah Allah maɗaukin sarki eh, ya hodi a cikin suratul araf wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha أورثتم ونودوا- ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم za تعملون a ki kira a yi shela a ce wannan wa aljanna an gada muku ita an sa ku ciki saboda aikin da ku kasance kuna yi a doron duniya aikin ku ya kasance aiki ne na gar na kwarai Allah sanya mu cikin masu aiki na gar na kwarai wanda zai kai mu zuwa ga aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a Allah ka sanya ni aljanna ka sanya ni in yi duk wani aikin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna Allah ka kiyaye da shiga wuta Allah ka yassare mana in yi duk wani in bar duk wani aikin da zai kusantar da ni zuwa ga wuta ka dinga roƙon Allah ya sanya ka aljanna ka dinga roƙon Allah ya maka gamdakatar da kai aiki nagar na ƙwarar Allah taimaka kenan kuma ya tabbata lalle duk mutumin da ya roƙi Allah Allah kare shi daga shiga wuta sau uku wuta za ta ce ya Allah ka kare ni wannan bawan kai ya zo ya shiga cikin nan Allah sa Allah sa um, addu'a mu ta amsa aljanna ka roƙa sau uku Allah zai ce ya Allah amsa ma wannan bawan addu'arka addu'ar da yake Allah ka amsa mishi sako shi cikin shi yasa ayi kokari a dinga kakka yarda ka dinga roƙon duniya kawai اللهم إنا أسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول عمل كيونغ يويتونا عبد الله تيمك الله سيال خير إن هذا كان لكم جزاء للي وانا يكسن شيء أغريكو ساكمكو وكان سعيكم مشكورا أيكمكو السعينا العمل أيكمكو يا كسن شيء مشكورا أبن غودي واني كربتيني أبن غودي واني wa kana sa'yukum mashkura lalle aikin ku ya kasance karbabbe ne yardadde ne abun godewa ne Allah ya amshe shi as-sa'yul mashkur shine wanda aka yi shi da imani da ikhlasi kuma akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen tafsirin mu insha Allah eh, ayoyi na gaba kuma suna da maudu'i masu zaman kansu bi izinin Allah tabaraka wata'ala abinda muka faɗi daidai Allah sai ya shiga mai zanen hasanatu ummu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana insha Allah sai mu amsa abinda ya sara na tambayoyi bi izinin Allah tabaraka wata'ala na'am amin shukran jazakumullahu khair Assalamu alaikum, mala akwai masu tambayoyi.
na'am
Assalamu alaikum, malam menene hukuncin azumin Elab da yake wasa da mata Ekon?
na'am mutumin da yake yana azumi yana rungume rungume yana ga- yana gaisa elab musamman ɗaliban lafas yana azumi yana rungume rungume yana gaisa da- wa da mace yana tabawa da mace yana tsora hannun shi akan kafadarta tana tsora hannun shi akan kafada suna wasa da dariya suna kokoyi wallahi haka ake haka wannan musiba ce to ya san da wani abu wannan abin da yake yana bata azumin shi ne domin azumi mutum yana barin sha'awar shi don Allah shi kuma bai bar sha'awar shi don Allah kina yana bata azumin shi ne kuma idan maniyi ya riga ya kubce mishi ya zo azumin shi ya lalace sai ya rama shi kuma ya san da cewa yana yana keta alhurmar watan ramadana ya san da cewa bai ya da amfani ma azumin da yake wanda ya ci ruwa ya sha ya sha ruwa saboda keta alhurmar da yake da watan ramadana wannan yin hakan ba wai a watan ramadana ba a wajen watan ramadana ma haramun ne to a watan ramadana ya yi tsananin haramci Allah kiyaye Allah kiyaye samari da wannan musiba Allah kiyaye Allah tabbatar da kai Malam sai mai tambaya da yake cewa wani shekaru ne mutum zai kai ya zama to ya isa azumi.
na shekarun da mutum zai kai ya zamto ya isa azumi shine in ya balaga galiban balaga tana kasancewa shekara sha hudu shekara sha- sha biyu amma in mutum ya balaga ko a shekara sha biyu ko a shekara sha daya zai yi azumi in kana ɗan shekara goma ka- ka ga har ruwa ya zo maka ko a mawalki da daddare kana barci ka ga ya zo maka ko kuma a tsaye don kayi sha'awa ka ga ya zo maka to wannan ka balaga kenan iya mace daga inda jini ya fara zo mata ta balaga kenan kai tsaye za ta fara azumi ko a shekara tara ne ya zo ma mutum zai fara azumi ya tabbata a cikin sahabbai da akwai wanda suka balaga a shekara goma a amru bin al-as yana da shekara me yake suna tsakanin shi da shi da da dan shi abdullahi bin amr bin al-as shekara su goma ya ba dan shi shekara goma ya ba dan shi kira an mishi aure a ɗan shekara goma kuma a cikin shekara ta sha ɗaya ya sami ɗan shi kira kaga shekara goma tsakanin shi da shi ɗan shi wanda ya kira ta lalle ana balaga a ƙasar haka ya sha bambam da yanayin abin da mutum yake ci da yanayin ɗabi'ar rayuwar shi da sauransu Allah taimaka amma yanzu mu za mu ga gwabraye wanda shekara 30 da tara da bakwai ai ya kamata a sauƙaƙe aure ko Allah taimaka Allah sai alkhairi ya kamata a samu ta ONG wanda za ta dinga ɗaukar nauyin wannan takalifin Allah taimaka
mana sai mai tambaya daga nake cewa ayyo menene hukuncin turare a cikin azumi na'am sa turare a cikin azumi bai da matsala ana waso ka dinga sa turare yana da mahimmanci saboda kaka zauna a cikin wari da dauda kidan sa turare a cikin azumi bai da matsala sawa'an turare na fesawa a jiki deodorant ne ko kuma turare ne na ruwa ko kuma turare na me yake suna bahu na turarawa mai hayaki duka bai da matsala ba shi kare azumi wadda
a malami tambaya yake cewa wata mata ce mijinta yana shan giya bayan ya sha giya ya bugu lokacin ya sha sosai he sake ta shi menene hukuncin sake na da akwai sabanin malamai akan saki saki na dan giya in yayi saki sakin yayu ko bai yi ba wasu malamai suka ce sakin yayu saboda wannan gushewa hankali shi ya jawa kanshi dan haka saki yayu wasu kuma malamai suka ce la tunda dai baya da hankali saki bai yi ba kaka kuma akwai hatsari shi yasa ake cewa mata ki kiyaye kada mace ta aure dan giya kullun auren sa yana cikin matsala dan giya ya iya ya ga dama in yazo ya ce ya yi mata saki 100 ba ma haka da akwai matsala shi yanzu kuma har lura da sakin yayu ko bai yi ba nan gurin alkali saboda shari'a hukunce hukunce wajen shahi saki dole da alkali saboda da akwai husuma ba fatawa ba ta malami take baka dama malami aikin shi ya gwada maka hukunci amma zartarwa ya lazimce ki ya lazimce ka to he an je gurin alkali alkali nan gurin kuma sai ya ga wani ra'ayi ne ya yi dacewa ya zaɓa saboda dalili sai ya zarta in saki yayo saki yayo zai yi takarda ko ina aka ce ba ta da amma mai fatawa in yi fatawa sai ku ce bakwa so ku tayi wani gurin wani malami kaga an dauki addini abun wasa shi yasa ma irin wannan matsalolin malami kawai hukuncin zai gaya ma amma ya nabba haka cewa to mai an koma gurin alƙali kenan wannan hatsari ne auren mace yana cikin hayaniya Allah kiyaye
a sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam mai tambaya yana cewa an fito wani tsari a cikin social media da ake ce masa tcd tcd wanda mutum zai saka kusan jika gomiya tara a ciki katurbandimin sannan kuma za a dinga turo mashi wasu bidiyoyi ka kanana yana kallo sannan idan ya kalli wani filmkin kanana ne kuma bidiyoyin za a turo mashi ba wa'azi ba ne ba nasiha ba ce ba amma idan ya kalla za a rika ba shi turo mil ko jika uku menene hukuncin haka
a takaice hukuncin wannan abun bai halatta ba saboda ababe kawai da su zo da ma ya ribuka ilama la ya ribuka abinda kake shakka kake kai kawo akan shi ka bar shi kai riko da abinda baka shakka akan shi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halak a bayyane yake neman kuɗi ka je ka nema ƙiri da muzu wanda addini musulunci ya halitta haram a bayyane yake wa bayyana huma umurin mushtabihat a tsakanin da akwai al'amurka masu rikitarwa shin daidai ne ko ba daidai bane ba to da sauran dalilai da dama amma kuma shi wannan abin za mu yi bayanin matsalolin da ke da kwai a ciki matsala ta fari shi ne na fari ba su da rijista a gurin gwamnati ba su da rubutu a gurin gwamnati ba su da lamani a gurin gwamnati kamar irin 'yan data rubo ne ya zo a taimaka rubanka ya gudu ko kuma 'yan sun tattara kudaden mutane sai su gudu ba su da lamani a gurin gwamnati sun zo gurin gwamnati sun zuba kuɗi sun zuba lamani in an samu matsala kawai yan bankuna za a biya ka kuɗinka ba su da wannan lamani to kenan ka gaya wannan gomiya tara tara nan in suka tara kayan su ba aka ji kawo uku ne su tara na mutane da yawa kaga sun bace daman ta internet ne gurin wace gwamnati za ka je kamar data roƙo dai da aka yi mutane suka ita karraba suke cewa wannan malamin bakin ciki ne mun samu tukus amma suna neman hana mu sai ga shi kuma da masu data roƙon duka robunan sun gudu da kaga da kuma matsala na harko ba su da lamani shi yasa dukkanin ƙa'ida dukkanin wata ma'aikata dukkanin wata ma'aikata ta haraka kuɗi wadda za ta ce kawo kuɗinka dole sai ka samu tabbacin suna da rijista da rubutawa a gurin gwamnati da lamani in ba su da in ka zuba kuɗinka wallahi ka zuba iska wallahi kariban a ajilan yanzu ko nan gaba sai ka ga kuɗinka zadda iska na fara kenan masu san banza dama ake ake kariyawa na bangaren na biyu wannan kamfanin me suke saidawa hannun jari ne ka zuba jika goma ya tara me suke saidawa in suna saida giya kai yi da kudinka ake saida giya riba da kake ci ta giya ce in suna riba kai kake yin riba in suna harkar me yake suna ababen da shari'a ta hana kai wa kake yi kenan dole shi kana da tabbas a yaƙini ba ka ce ba ina kyauta da tan a yi da yaƙini na har kenan na biyu bidiyon da za su dinga turo maka mafi yawan bidiyon da za su ga turo maka da akwai na iskanci a ciki da akwai na fina-finai da akwai waƙe-waƙe da akwai waye da akwai talla gidan karuwai da akwai talla giya da sauransu kai na wari ka zuba kuɗinka wajen saidawa da yaɗa wannan abu kuma hallo ta hanyar ka in ka kalla wasu za su kalla tallace kake musu kaga da akwai zunubi da akwai matsaloli to wannan shine dai an abin da ya bayyana a garin ɗaya daga cikin yan uwa kayan azumi ya mai irin wannan tambayar sai na tambaye shi ya gaya man dalla dalla tsakani da Allah kuma mutum ne mai insafi ya gaya man dalla dalla tsakani da Allah ya ce to in dai haka ne to takyifin wannan mas'ala a fiqhu tabbaka hukunce hukunce shari'a gashi nan muka tattauna da shi tattauna ta ilimi abokin karatu na ne shi bangaren adabi ne da mas'ala ta zo mishi ya ce to ku ne bangaren gashi gashi muka tattauna da shi to kiyan kaga duk wanda zai zuba kudin shi ya zuba kudin shi ala basira haramun ne da akwai matsala da akwai mashakil in ya so haidai mutum ya dole idan kunnen shi ce bana so in ji haka aka yi ta yi kan data rogo gwamnati polisai suka hudu sanarwar cewa ka a zuba musu kudi to daga nan gurin aka harace ashe malamai gaskiya gare su ana hudu wannan sanarwar kowai shi suka gudu subhanallah Allah ke kuma roban nan ma a iya siyan karuwa robo a dinga karuwanci da ita ko roban ya je dinga yin aiki gidan giya ko ya dinga yin aiki a otal na haram ko a dinga harakar riba da shi ko kuma roban ne ya zamto soja ne na yaƙi ya je ya dinga kashe mutane duka yana iya yiwa kai ka sayi roban wa kuɗin ka ne subhanallah Allah ke Allah ka raba mu da musiba wannan shine da a tsare insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah sai a cikin mizanin hasatun mu na'am yawa da akwai sanarwa da malam bashir insha Allah zai mana insha Allah